بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أسبر شاء دياغ وتنجماد الأولى hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 20 ga watan february shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 49 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida as-siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah Ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin iktida'us siratul mustaqim yana tattaunawa ne game da mas'ala mai muhimmanci a cikin aqidar musulmai ita ce mas'ala ta alwala'u wal bara ibnu taymiya na kokarin tantance mana qawaid da usul waɗanda akan su ne ake gina hani game da kwaikwayo da kafirai sawa'un waɗannan kafirai maguzawa ne ko ko kafirai ne ahlul kitabi daga cikin yahud da nasara ibnu taymiya ya kai matuka wajen kawo bayanai daga alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsarki da kuma ainihin maganganu na magabata tun daga cikin sahabbai da tabi'ai dangane da tabbatar da ainihin hani akan koyi da kafirai Allah ubangiji ya samu dace yana kawo mana maganganu waɗanda suke hujjoji ne yake kafawa daga cikin alkur'ani mai girma a karo na farko a karo na biyu kuma daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da hani na musamman da ya zo akan bukukuwa da musharaka da kafirai a cikin bukukuwansu za mu tashi a inda yake cewa wa in kana nahyu li anna fi dhabahi hunaka muwafaqa lahum fi amali idi yace dan ya zama hanin da aka yi na yin yanka a inda suke yin bukukuwansu an yi wannan hani ne dan kada a dace da su a ayyukan bikinsu fa huwa ainu mas'alatina to wannan dama shine tsantsagariya abin da ake nema إذ مجرد الذبح هناك لم يكره على هذا التقدير saboda shi asalin yanka din a wajen ba shine abin kyama ba idan ka kaddara haka illa li muwafaqatihim fil eid sai dan kasancewa kawai akwai dacewa da su a cikin bikin nasu id laysa fihi mahdhurun akhar kasancewa shi asali babu wani abin kyama daban a ciki وإنما كان الاحتمال الأول أظهر يتي أبند أكي أوكا نفرق يافو بياناني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله إلا أن كونها مكان عيدهم سودا منزان الله بيتنبي كومي با sai tambayar da yayi dangane da kasancewar wannan wurin da shi wannan bawan Allah yake so ya je yanka shin wuri ne da suke yin biki walam yasalhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tambaye shi hal yuzbahu waqta idihim hal yuzbahu waqta idihim shin zai yanka ne a lokacin da suke yin biki wali annahu qala saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi yayi hal kana biha idun min a'yadihim shin akwai wani biki da ake yi a wurin fa'ulima annahu waqta su'ali lam yakun al'id mawjudan sai muka fahimci cewa a lokacin da aka yi wannan tambaya to wannan biki bai kasance akwai shi ba wa hadha zahir mala yace wannan magana ce a fili fa inna fil hadith al akhar duma a cikin ɗayan hadithin anna al qissata kanat fi hajjatil wada cewa wannan kissa ta faru ne a zamanin da aka yi aikin hajjin ban kwana shekara ta tara kenan bayan hijira wa hina idin to a wannan yanayin lam yakun qad baqiya eidun lil mushrikina babu wani sauran biki na kafirai da ya saura abinda wannan gaba take cewa takeice shine jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alakanta wannan hani da yayi da kasancewar wurin wato ya alakanta tambayar da yayi da umarnin da ya bayar ne saboda wurin ba a yin wani biki na maguzawa to kenan da ana yin wani biki na maguzawa a wajen to da ba zai yi a yanka wannan dabba a wajen ba ko da kuwa ba ranar bikin ba ne don ba a magana akan ranar biki a wannan lokaci saboda mene saboda a daidai wannan lokacin babu wani biki da ya saura ana yi a ƙasar makka ko madina na maguzawa a shekara ta tara bayan hijira da haka ba magana akan shi kan shi bikin bane a'a wurin da ya faru ma ana yin biki da a jahiliya ko da yanzu an tuba duk an musulunta to bai halasta a je wannan wurin a gabatar da wani aiki na da'a ba don gujewa shubha da gujewa zari'a zuwa ga kamantakekeniya da su ina fata mun gane wannan jama'a fa idza kana sallallahu alaihi wasallama qad naha an yudbaha fi makanin kana al-kuffari ya'maluna fi idan in ya zama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana aje ayyanka a wani wuri wanda a baya kafirai suna rike shi a matsayin wajen buki wayin kana ulaiikal kuffaru kad aslamu ko da kuwa yanzu waɗannan kafirai sun riga sun musulunta kamar yadda muka bayyana wuri ne da kafirai suke biki a da yanzu sun riga sun musulunta amma duk da haka aka hana a je wurin a yi wani aiki na yanka bayan kafiran nan fa sun riga sun musulunta sun daina yin wannan abin ko qad aslamu wa taraku zalika al'id sun musulunta sun yi watsi da wannan biki wasailu shi mai tambayan la yattakhidul makana idan bai riki wurin a matsayin wurin biki na shekara-shekara ba bal yazbahu fihi faqat ya dai so ya je yanka ne kawai a wajen faqad zahara anna zalika saddan lizari'a kaga zai bayyana gare mu cewa wannan umarni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar na cewa kada a yanka a inda kafire suke yi to umarni ne dan toshe kafar banna ila baqaya baqa'i shay'in min a'yadihi toshe kafar bannar da za ta sa a samu ragowar wani abu daga cikin ire-iren bukukuwansu ya zama ya tabbata khashyata an yakuna dhabhu hunaka sababan li ihya'i amri tilkal buqa da tsoron kada wannan yanka da za a yi a wajen ya zama dalilin raya girmama wannan waje da ake yi wa zari'atan ila ittikhadhiha idan ya zama kafa da za a maida wannan wuri ya zama wurin biki bayan da an soke shi ma anna zalika la'idu ba anna zalika la'id inma kana yakunu wallahu alam suqan yatabaya'una fi tare da kasancewa wannan wurin bikin fa ba wani abu bane illa kasuwa ce wadda ake siyayya a wajen wayal'abuna kuma ake wasanni kama qalat lahul ansaru kama yadda mutanen Madina suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaumani wasu ranaku ne guda biyu kunna nal'abu fihima muna yin wasanni a cikin waɗannan ranaku fil jahiliya lokacin da yake maguzanci lam takun a ayadul jahiliyyati ibadatan lahu waɗannan bukukuwa ba bauta suke yi a wajen ba walihaza farraka sallallahu alaihi wasallam baina kauniha makanu wasnin wa kauniha makanu eid da haka manzon Allah ya rarraba tsakanin kasancewa wurin ma'ajiyar gunki ko kuma wurin wasa da biki abin da yake ƙara cewa jama'a shi ne mu gane wannan hannun da aka yi asalin shi saddu zari'a ne saboda waɗannan kafirai da suke yin biki a wajen sun tuba sun musulunta sun daina yin wannan bikin gaba ɗaya me yasa aka hana a koma a yi wannan yankan a wajen bayan sun tuba sun daina yi kuma dama abin da suke yi a wajen ba ibada ba ce biki ne da kasuwanci da saye da siyarwa da wasannin gargajiya amma ana yin su a bisa tsari da tafarkin jahiliya yanzu da aka musulunta duka aka daina ba a yi to me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar a je ayyanka a wurin indi wurin ibada ne saboda kar ya zama dalilin raya wancan abu kai ya zama dalilin da bayan an shiga musulunci kuma a ga musulmai suna yin wani abu ragowan wanda ya kamata ce sun bar shi tun a maguzancin da suka baro yanzu ci gaba da yin shi ya raya wata sha'ira daga cikin sha'ir na kafirai wanda kuma haka ya saba da asalin manufa addinin musulunci da manufa addinin musulunci shine mutum ya kaura daga dukkanin al'adun shi na maguzanci da na kabilanci da na garin su ya koma al'adun musulunci to yanzu ya koma al'adun musulunci kar ya sake yayi wani abu wanda zai bayyana ga wanda ya gani ko ya ji labari cewa bayan ka musulunta ka kuma kuma kana yin wani abu na ragowa al'adan maguzanci ma'ana har yanzu akwai sauran muhimmanci da kake baiwa maguzanci kenan na bara da mun gane wannan shine dalilin da yasa aka hana dan kar ya zama akwai wani kofa koyaya take wacce za ta baiwa maguzanci wani tagomashi a cikin addinin musulunci jama'a mu gane muhimmancin wannan abu duk abin da yake maguzanci ne to musulunci baya ba da sassaucin yadda za a ba wa abin muhimmanci har musulmai su ɗauka to wannan abin yana da sauran kima shi shi sa duk da sun daina ɗin to inda suke yin abin wanda abin ba shi ne asalin bautar su ta maguzanci ba aka ce kar ma ka je wajen kai wani abu wanda kai a wurinka ya halasta hadha wa hadha nahyun shadidun yace kaga wannan hani ne mai tsanani an an yuf'ala shay'un kar a je a aikata wani abu min a ayadir jahiliya daga cikin bukukuwan jahiliya ala ayyi wajihin kana ko ta wace fuska ne wannan hani ne mai tsanani akan yiwuwar abar musulmi ya aikata wani buki na jahiliya ko ta yayi wa ayadul kuffari yace kuma ka sani ya kai mai karatu bukukuwan kafirai min alkitabiyina daga cikin kafirai masu littafi yahud da nasara kenan wal ummiyina da kafirai bai bayi gwarawa waɗanda ba su da addini fi dinil islami min jinsin wahidin a wurin addinin musulunci matsayin su daya da bikin kirsimeti wanda kafirai masu littafi kiristoci suke yi da bikin da zai zama wasu kafirai ne marasa littafi kwata-kwata maguzawa ne suke yin wani carnival ɗinsu ko wani taron su na farkon shekara ko saukar damuna ko tsakiyar shekara ko lokacin kaka'a irin da zaga ana yi a garuruwan kudancin Najeriya din misali duk waɗannan bukukuwan agun musulunci duka kyamar da yake musu guda ɗaya ce min jinsin wahidin agun musulunci duka abu ɗaya ne kama annal kufra ta'ifataini sawawun fi tahrim kamar yadda kafircin kafirai waɗanda suke yahudu ne ko kirista sun yadda da Allah amma sun bata addinin Allah suna cewa suna bin annabawa amma sun bata addinin annabawa suna cewa suna bin littafin annabawa amma sun jirkita shi kaga waɗannan sune kafare ko da inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisan dauda kaga waɗannan kafire ne ko da kuma kafire na ɗayan bangaren waɗanda su kuma ba ruwansu da wani littafi ba ruwansu da wani annabi ba ruwansu da wata biyayya ta wata shari'a kaman kafiran makka a farkon musulunci misali kamar duk wani kafiri wanda baya bin shari'ar sama wadda take din ma gurbatacciya din to a gurin musulunci duka waɗannan kafirai ne kuma duka abinda suke sunan shi kafirci sunan shi maguzanci to kamar yadda duka abinda suke yi da aqidar masu cewa sun yarda da risala da aqidar waɗanda ba su yarda da risalar wani annabi ba dukkanin su sun zama kafirai to haka kuma dukkanin bukukuwan su a idan musulunci matsayin su da ina ba ta mun gane kiyasin wa in kana ba'duhu ashaddu tahriman duk da yake ana samun wani bangare yafi tsananin haramci min ba'din fiye da wani wala yakhtalifu hukmuha fi haqqil islam amma hukuncin su bai sabawa wajen musulunci walakinna ahlul lakinna ahlul kitabaini yace amma kaga su masu littattafan nan guda biyu uqirru ala dinihim musulunci ya basu su ci gaba da yin addininsu ma'ama fihi min a ayadihim su ci gaba da abin da suke yi na bukukuwan da suke yi a cikin addininsu bi sharti Allah yuzhiruha da sharadin kada su dinga yayata bikin ana ganin al'umma suna ganin shi a gari wala shay'an min dinihim da sharadin ba za su yayata wani abu na addininsu ba idan musulunci ya kafa daula ya zama akwai yahudu da nasara a inda yake suka yadda za su ba da jizya su zauna karkashin gwamnatin musulunci za a ba su dama su koma gefe su kafa cocinsu da wurin addininsu duk abin da za su yi su yi a cikin wurin ba tare da sun yayata kowa ya ji labari ba mun karanta a baya game da yarjejeniya da umar dan khattabu ya ba su amma su ko maguzawa fa masu bautar gumaka wa ula'ika lam yuqirru su ba a kyalu su bal su a ayadul kitabiyina allati tuttakhadhu dinan wa ibada yace kaga su bukukuwan kafirai yahudu da nasara waɗanda suka maida su addini da ibada a'zamu tahriman min idin yattakhadhu lahawan wa la'iban wannan yafi tsananin haramci fiye da addinin da ko kuma bikin da ake yi kawai dan wasa da shargalli ma'ana bikin kirsimeti jama'a wanda ake yin shi da tunanin addini ake ko bikin easter ko good friday wanda ake yin su da tunanin addini ake sun fi tsanani fiye da wasan kalankuwa da za a yi a wani gari na bikin al'adun garin saboda wannan na farkon da aka ce ya fi tsanani masu yin shi suna alakanta shi da cewa bauta Allah ne alhalin kuma Allah bai saukar da dalili akan kasancewa na abin bauta ba shi ko wancan ba sa yin shi a matsayin addini sannan wannan na biyun amin wancan na farko na wanda ake a matsayin addini shine wanda ake tsoron musulmi su kwaikwaya wanda aka samu hadisai sun zo akan cewa musulmai za su dinga kwaikwayon yahud da nasara a cikin bukukuwansu da addininsu shi ko wancan tsantsagaren maguzanci to kowa da ke cikin da'irar musulunci ya san barna ne kwatankwacin wannan shi ne kwatankwacin barnar da ke da alaƙa da ɗan bid'a da kuma da take da alaƙa da wanda yake yin wata barna mai suna sabo kaga ɗan bid'a a san da yake yin bid'arsa me yasa tafi tsananin aka fi kyamata a musulunci fiye da sabo saboda ɗan bid'a yana yin abin da yake kuma yana cewa Allah ne ya ce ai yana cewa addini ne yayin da mai shan giya ko zina ko fasikanci makamancin haka baya wannan iddi'ai ya san cewa barna yake kuma ba zai ce wani zo mu je mu yi kaza za mu samu lada ba in zai yi ma sai ya buya shi ko wanta sai ya shaharta to haka wannan ma ahlul kitabi da suke yin barna suke yin bukukuwa waɗanda suke ba na addini ba suke kiransu da suna addini an fi kyamata waɗannan bukukuwan fiye da bukukuwan kalankuwa da ake yi a wasu garuruwa na al'adu tare da cewa fa dukkansu a wajen musulunci sawa'un duk ɗaya ne duk ba daidai ba ne ina fata muna ganewa jama'a sai ya ce li'anna ta'abbuda bima yasqatuhu Allah domin yin bauta da abin da Allah ya riga ya kyamatar da mutane shi Allah ya tsinewa abu wa yakrahuhu abin da Allah baya so a azamu min iqtida'i shahawati bima haramahu wannan yafi muni fiye da kokarin biyan bukatan sha'awar duniya da abin da Allah ya haramta shine tunanin kana bautawa Allah da wani abu wanda Allah kuma baya son ayi wannan abun da suna bauta wannan laifin da ke cikin wannan yafi tsanani fiye da ka biye wata sha'awa ka biya wata bukatar sha'awa ka ta hanyar haramci don haka ne walihaza don haka ne kana shirku a azama isman minas zina shirka ta fi tsananin zunubi fiye da zina domin shirka meye tunanin ana bautawa Allah ne da abin da kuma Allah ya haramta inna ma na abuduhum li yuqarribuna ila Allah zulfa mutum ya bauta wani gunki ko wani abu can daban kuma bayan Allah da tunanin cewa wannan abin da yake yana bautawa Allah ne kaga shine wato bautawa Allah da abinda Allah ya tsine wa aibauta da shi bautawa Allah da abinda Allah ya kyamaci aibauta da shi yafi tsanani fiye da zina wanda biyan bukatar wata sha'awa ce ta hanyar biye ma hanya ta haram laifin zina bai kai laifin shirka ba amma dukan su laifuka ne walihaza kana jihadu ahlil kitabi afdalu min jihadil wasaniyina don haka yaƙan kiristoci da yahudu da shigar da su musulunci da yi musu wa'azi da yin jihadi gwagwarmaya tsakaninka da su kai musulmi ya fi fiye da yin jihadi da gwagwarmaya da waɗanda suke masu bautar gumaka wa kana man qataluhu minal muslimina lahu ajrun ajru shahidaini shi yasa zama kuma a cikin addini wanda duk kirista ne ko yahudu suka kashe shi a wajen yin jihadi to za a bashi ladan shahidi ne guda biyu saboda su fada da su fada da ainihin wato kawo ƙarshen shirka ce wata ke ta kai mataki na shirka wadda kuma musulmai suna fuskantar haɗarin yiwuwar su yi irin wannan shirka saboda nassoshin da suka zo suna bayani akan yiwuwar ƙarshen duniya a samu musulmai suna koyi da yahud da nasara su ku waɗancan saɓansu guda ɗaya ne don haka ya zama shi ma kirista ko yahudu in ya shiga musulunci to ladan shi ya fi na tsantsagari ba ma guje wanda ya shiga musulunci saboda shiga musulunci shi yana da wahala duba ka ga yahudin madina waɗanda sun yi imani fa da risala ya kamata mu gane wannan su da mutanen makka suna kan tsarafai na qaidin ne mutanen makka sun yadda da sahibul risala shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma sun kafirce ma risala Allah ya ce fa innahum la yukazzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati Allah yajhadu sun yadda cewa eh Muhammadu nasu ne mai gaskiya ne ba zai ƙarya ba amma da ya kawo wannan addini suka ce kai ba za mu karba ba kaga sun yi imani da shi mutumin sun kafirce wa sakon da Allah ya bashi su kuma yahudu tun kafin Muhammad ya zo sallallahu alaihi wasallama sun yi imani da sakon dan suna yi ma mutanen Madina maguzawa gori cewa akwai annabin da zai zo da sako kaza za mu haɗu mu yaƙe ku kaga su sun imani da sakon kenan suna fatan annabin ya zama daga cikinsu sai Allah bai haka ba Allahu a'lamu haisu yas'alu risalatahu sai ya sanya annabin a cikin wasu mutane da su Yahudawa sare na mutanen wanda sun ci bashi mutanen magani suke babu komai Allah ma ba zai hisabi ba to wannan sai sai suka kafirce ma sahibul risala su kuma amma suna nan dai suna ganin ai sakon gaskiya ne me ya hana su bi sun kafirce sahibul risala sai zama da su da mutanen maka kowa ya rike rabin kafirci ne ya sallama wa rabin addini ina fata mun gano wannan jama'a wannan yasa ba su ci more komai ba a cikin addinin dan shi addini sai ka shige shi gaba daya udkhulu fi silmi kafa sai ka yadda da risala ka yadda da sahibur risala shine reshe guda biyu na la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah babu abun bautawa bisa da cancanta sai Allah ar-risala kenan abin da manzo Allah ya kawo Muhammadur Rasulullah ba za a bauta ma Allah ba sai ta sakon da Muhammad ya kawo sahibur risala kenan to sai wannan suka rike nan wannan suka rike can kowa ya watsi da ɗayan rabin saboda wani san rai nasu da son zuciya to sai wannan yasa sai suka zama kafirai sai zama musulunta su tana matukar wahala yahudu sun ba wa musulmai wahala yahudu su suka kirkiro munafikai su suka kirkiro kungiyar munafikai a Madina ta hanyar rakatan mutane wanda suke da ragowar matsala a cikin zuciyarsu sai a ce to ku shiga cikin addinin ku dinga yi mishi makarkashiya aminu bima unzila allazina amanu wajhan nahari ko billazi unzila allazina amanu wajhan nahari wakfuru akhirah ku shiga da safi dai makufta ku dinga kawo shubha ku dinga kawo tarnaki yahudu su suka dinga sanya wa munafukai ƙwarin gwiwa akan su ci gaba da munafurci bayan asalin shirin da suke yi na kashe manzan Allah da suka yi a tamcin ba ɗaya ba biyu ba bayan alliance da suka yi da kafiran wajen makka amin wajen madina cewa a zo a haɗa murƙushe shi haka kiristoci ba sa yadda su imani duk da sun fi yahudu sauƙin rai wal tajidan lallazina ولتجدن سر الناس أراد الذين آمنوا يهودا والذين أشركوا ولتجدن مودة الذين قالوا إنا نصارى نصارى إن سكت أسل وأزم قسكيا سنة كرايا ba dole su shiga musulunci ba mu sai manzo Allah ya faɗa cikin hadisi cewa daga cikin mutanen da Allah zai ba su ladan su ninki biyu ya lissafa a cikin hadisin Bukhari da Muslim yace akwai yahudu ko nasara wanda ya yi imani da annabin da aka aiko masa kuma ya riski musulunci ya yi imani da sakon musulunci sai a bashi ladan imanin da ya da wancan da kuma ladan wannan addinin da ya yi a cikin wani hadisi na bukhari da muslim ha'ilawa manzo Allah yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da ran da Allah da raina ke hannun shi ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyun wala nasaraniyun thumma yamutu yawma yamutu wa lam yu'min bi illa kana min ahli an-nar babu wani kitabi yahudu ko nasara da zai ji labarin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bayyana bai iman da shi ba sai ya zama dan wuta manzo Allah ya akkada musu wannan amma ba su imani ba sai ɗan kaɗan to sai zama jihadin su da yaƙar su to ya fi tasiri fiye da jihadin asalin kitabawa wannan daga cikin fuskar sanana daga cikin fuskar da malamai suka bayyana tun a wadancan zamun nan suke juya duniya kamar da hayin suke juya ta ku kalla ku ga sai da Allah ya saukar da karatu na musamman akan ghulibatur rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibu saboda siyasar duniya tun a wancan lokacin ta karkata akan cewa akwai manyan dauloli guda biyu akwai daular rumawa ita ce daular kafirai kiristoci akwai daular farisa daular kafirai maguzawa kuma su ne super powers su biyu din nan suna da niza'i tsakankanin junansu kamar kwatankwacin yanzu america da rasha to sai ya zama kafiran makka suna ganin su sun fi kusanci da maguzawa mutanen farisa a lokacin da maguzawa mutanen farisa suka ci galaba akan maguzawa rumawa masu kiristanci sai mutanen makka suka dinga murna cewa in allah ya so yadda waɗannan maguzawa ‘yan uwansu suka galabaici rumawa masu addini irin na sama wanda Muhammadu ke cewa shi ma shi yake yi to in Allah ya so irin Allah su da suke tunani su ma za su galabaici su Muhammadu to kaga shubuha sai ta taso har ga cikin musulmai to to haka ne fa gashi ana fada da wasu masu cewa suna addinin sama da wasu masu addinin maguzawa irin na mutanen Makka maguzawa sun ci galaba a kansu to babu mamaki mu ma waɗanda muka bi Muhammadu maguzawa nan su galaba a kanmu wata rana yahudawa suka yada wannan wato tsegumin duk da fa su yahudawan sun fi kusa da waɗancan waɗanda aka galabaita amma saboda ka san yahudu sharri ne sai suka yada wannan shubhar har ta shiga cikin mutane sai da Allah ya saukar da waɗannan ayoyi yace eh da gaske ne an turmawa da yaki amma su ma za su ci yaƙi wata rana nan nan kusa jama'a ina fata muna ganewa to waɗannan dalilan sai malamai suka kalla sai suka ce idan ga kafirai maguzawa tsantsagariyarsu masu bautar gunki ga kuma kafirai yahuda nasara to idan ana neman aulawiyya suwa ya kamata a fara farmaka a yaƙe su a musulunci ko sai an fara gamawa da waɗannan yahuda nasara ɗin kuma wannan haka ya faru a sirar dukkanin tarihin musulunci mutanen makka da manzo Allah ya yake su ba wai ya yake su ne isti'nafan shi ya shirya yake su ba a'a ya yake su ne a matsayin wani yanayi da ya samu kanshi a yakin badar dan ya kwace dukiyarsa da dukiyar al'umma shi da suka kwashi a yakin uhudu su ne suka kawo mashi farmaki ba shi ya tashi ya je ya ce bare ya yake su ba sannan kuma su yahudu me yasa farko bai auka musu ba saboda ya samu yanayi wanda zai yi ibadarsa farko bayan zuwa madina an yarjejeniya an samu wuri wanda musulmi dama abin da yake nema shine a bashi dama ya faɗa addinin shi a zauna lafiya musulmi ya fi kowa buƙatuwa ya zuwa ga zama lafiya don ana zaune lafiya to ya tabbata zai nasara tunda shi yana da abin faɗi yana da ɗabi'a da take-take da ƙa'idojin rayuwa waɗanda za a gani sai addinin shi ya yaɗu saboda Allah ya yi alkawarin zai yada wannan addini Allah ya alkawarin zai tsare wannan addini abinda ake nema a gun musulmai kawai shine su iya aikin da yake a kansu wani abin mamaki har a yanzu a duniya da ake musulunci tsaba ragen gabar da ake masa babu addinin da kai shi cigaba shine addinin da kawai ake shiga ba tare da masu shi sun ce a zuwa shiga ba dukkan mu ne yanzu mu kalla mutum nawa ka taba cewa shiga musulunci da wuya an ka taba cewa ne shiga musulunci amma kuma sai ka ji wani ya zo ya maka tayin yana so ya musulunta guda nawa ko ina a duniya haka ne a yayin da su kuma addinan ƙarya ana ta yunfiquna ko annal ladina kafaru sayunfiquna yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah suna cire dukiyarsu dan su batar da mutane daga hanya Allah fa sayunfiqunaha summa takunu alaihim hasara summa yughlabu wannan alƙawarin Allah ne jama'a Allah ya alƙawarin sai ya taimaki wannan addinin manzo Allah ya ce Allah ya nuna mini cewa musulunci addini na sai ya kai duk inda rana hasken da yake kaiwa sai kowa ya kwata da hankalin shi jama'a kai ga abin da ke kanka duk inda hasken rana yake kaiwa sai musulunci ya kai kuma yanzu ina ne bai kai ba babu wani wuri inda wannan rana take fitowa inda ba ji labarin musulunci ba jama'a ana fata muna gane wannan to wannan shine bayani akan me yasa malam yace a musulunci watan yaƙar yahudu da nasara ya fi muhimmanci fiye da yakan maguzawa wa kana man qataluhu minal muslimina haka nan duk wanda suka kashe daga cikin musulmi zai zama lahu ajru shahidaini yana da ladan shahidi guda biyu wa idza kana shari'u qad hasama madata a ayad ahli al-awthani in ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gama magana yankakkiya game da ainihin mas'ala ta bukukuwan kafirai abinda suke a gunguma kansu khashyata an yatadannasa muslim dan tsoron kada musulmi ya cakuɗe da datti bi shay'in min amril kuffari ya je ya dauko wata kazanta daga cikin ayyukan kafirai allazina qad ya isa shaytanu an yuqima amruhum fi zatil arab waɗannan kafirai waɗanda shaydan ya riga ya cire rai daga a samu kafirai a cikin ƙasar larabawa sun tsaye da gwamnati haka yazo a cikin hadisin bukhari da muslim cewa shaydan ya cire rai daga sake samun wata daula ta maguzanci a ƙasar larabawa falkhashiyatu min tadannusihi bi awdaril kitabiyina albaqina ashad tsoron da za a ji cewa kar musulmi ya cakuɗe da dattin da ke jikin addinin kirista da yahudu to ya fi tsanani ku kalla ga jama'a inda yake kiyasin da yake me yasa aka tsoraci cewa kar musulmi ya je wani abu a wurin da maguzawan jahiliya suke saboda tsoron kada ya cakuɗe da ragowa addininsu to addininsu ya ƙare a ƙasar larabawa addininsu ya ƙare a ƙasashen musulmai sun daina addinin gaba ɗaya shedan ma ya cire rai daga yiwuwar a sake yin addinin to kenan in ya zama waɗannan waɗanda babu tunanin su sake samun tasiri a cikin ƙasashen musulmai an hana musulmi kusanci zuwa ga wani abu da ya kama da ragowar addininsu to ya kamata tsananin ya fi akan kusanci da ragowa addinin Kirista da Yahudu waɗanda su akwai nasoshin da ke nuna yiwuwar musulmai su kwaikwaye su sabanin waccan wanda nasoshi ke nuna babu yiwuwar su dawo kwata-kwata waɗannan su ne ya kamata a tsananta fiye da tsanantawa da ta shafi waɗancan mun gane wannan da ke jama'a wannan hayu minhu aukada ya ce hani game da shi ya fi ƙarfi kaifa wa ƙad taƙaddama alkhabaru sadiku bisuluki ta'ifatin min min hadhihi al-ummati sabilahum yace yaya ma za a faɗi wannan kuma bayan an samu labari na gaskiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya cewa za a samu ragowar musulmai waɗanda za su shiga tafarkin waɗannan al'ummomi na Yahudu da Nasara Allah ya tsare mu jama'a kun ji fuska ta biyu kenan da malai ya gama kawo mana dangane da hujjoji da yake kawo sai ya ce alwajhu thalisu min as-sunnah fuska ta uku wacce za a kafa hujja da ita a sunnance dangane da haramcin koyi da bukukuwan kafirai anna hadha alhadith wa ghayruhu qad dalla ala annahu kana lin-nas fil jahiliyyati a'yadun yajtami'una fiha kaga wannan hadisi yana gwada mana cewa da shi da wasu hadisan da gaske ne a cikin zamanin jahiliya akwai wasu bukukuwa waɗanda mutanen jahiliya suke taruwa suna yi wa ma'lumun annahu bi mab'ath rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mahallahu zalika anhu kuma mun sani cewa bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ko ya goge wannan maguzancin da wannan bukukuwan falam yabqa shay'un min zalika ba abin da ya saura na wannan addinin na maguzanci a kasar Makka da Madina da sauransu wa ma'lumun kuma abu ne sananne annahu laula nahayuhu wa man'uhu lama taraka an-nasu tilkal ayat ba dan manzon Allah ya hana ya ce kar a yi ba to da mutane sun ci gaba da yin wannan bukukuwan li'annal muqtadiya laha qa'imun domin abin da ke sa a yi bikin yana nan min jihati tabi'a ta ɗabi'ar mutane allati tuhibbu ma yusna'u fil a'yadi wanda ɗabi'ar mutane tana son irin abin da ake yi na holewa da jin daɗi da gayu da ciye-ciye da yawace-yawace da wasanni ɗabi'ar ɗan adam tana son wannan khususan a ayadal batin musamman bukukuwa na ɓata na ɓarna minal la'ibi wallazzati na wasanni da ababen jin daɗi wa min jihatil adati kaga ta ɓangaren ɗabi'a kenan da kuma ta ɓangaren al'ada allati alifat ma ya'udu minal idi wacce al'ada ta riga ta saba da abubuwan da ke kewayowa fa innal adata ɗabi'atun saniya don al'ada ita ce sakan neca ita ce neca ɗin mutane na biyu al'adan mutanen wuri ita ce take biyo bayan asalin halittar da Allah ya musu wa idza kana al-muqtadi qa'iman qawiyan in ya zama abin da ke jawo al'adar ta faru yana nan da karfin shi falawla al-mani al-qawi lama darasa tilka al-ayat da ba dan hanin shi ma yana da karfi ba da waɗannan bukukuwa ba daina ganin su ba ma'ana bayan zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kawar da duk waɗannan bukukuwa to me yasa manzo Allah ya ci gaba da maganganu masu ƙarfi akai saboda na farko akwai ɗabi'ar mutane da take jawuwa zuwa ga san biki da san shargalle da san sharholiya yanzu duk sanda aka ce za a wani biki na sharholiya ko shargalle za ka yi mamakin irin mutane za ka gani a wajen za ka yi mamakin yadda mutane za su ɗauki abin da muhimmanci yadda za su ɗauki abin cewa wani abin yi ne da kuma al'ada ta riga ta saba cewa duk lokaci kaza ana yin kaza yanzu duk al'adar ta saba cewa duk ranar sallah ko ranar ɗaya ga watan kaza ko ranar kaza ga watan kaza ga irin bikin da ake duk lokacin da wannan yanayin ya zagayo ba a yi ba sai kaga mutane suna ta korafi cewa ba a samu halin yin irin wannan abun ba nan ma albani ba mu labari Allah ya gafarta mishi game da wani sarki da aka rada abokinsa a nan ƙasar jigawa wannan sarki dan izala ne ya ce ba za a yi kada kada ba su malan suka hana yi fadawa kuka suka dinga yi suna roko don Allah a taimaka musu su ba za su iya rayuwa a ce an yi bikin naɗin sarauta kuma babu kiɗa ba don Allah a taimaka musu ba su su ga wannan bakin cikin suna ganin wannan wani bakin alkaba'i ne saboda iya rayuwarsu sun saba da yin wannan abu ba wai suna tunanin yi ne saboda su samu lada ba amma zuciyarsu ta saba yanzu kalli mata da yara jama'a in aka ce ranar sallah a ce tela ya musu shedana ba su samu dinki ba ka duba ga da hankalinsu yake tashi wannan abin fa bai rage su da komai ba kai ba ma mata da yara ba har manya maza dattawa sai ga mutum hankalin shi ya tashi saboda mene saboda al'ada ta saba da haka to al'ada kuma abu ne na biyu da ke bin bayan ɗabi'a kamar yadda a ɗabi'a dole ka ci abinci dole kai bacci dole ka farka dole kai fushi dole kai farin ciki dole akwai buƙatun ɗabi'a wadda in dai kai mutum ne baka rabuwa da su ko to buƙatu na gaba su ne buƙatun al'adarka wurin da ka taso dole yana shefin irin yadda tunaninka zai kasance dai da kake kallon duniya da abubuwan da kake gani masu kyau ne da abubuwan da kake kyama duk suna da alaka da yadda ka taso ne to waɗannan abubuwan ba dan hanin yana da ƙarfi ba ko da an ci gaba da yin su to me yasa mu anan ba ma kasa yin su kenan saboda hanin bai da wannan ƙarfin a cikin zuciyarmu ma da raunin imani shine ba mu imani da wannan hanin da manzo Allah ya yi yadda mutanen farko suka yi hani ba wannan har wani bature da ya bincike abin da ya tabbatar kenan akan me yasa musulmai a waɗannan zamunan da muke rayuwa suka kasa cin nasara akan sauran duniya yadda musulmai farko suka ci nasara akan sauran duniya wannan wani bajamushi ne masanin ainihin al'adu ya wannan binciken da karke conclusion yace saboda musulman yanzu sun kasa aikatar da document din addinin su yadda musulmai farko suka aikatar da shi ce dan abinda suka rasa kawai shine zatin shi annabin annabin ne kawai baya nan amma asalin abin da ya karanta duka suna nan ba abin da ya bata qur'ani na nan sunna tana nan kabri ne ke faɗa wannan fa jama'a yace amma ya akai suka kasa cin nasara yadda shi annabin ya ta nasara kuma bayan ya bar duniya na bayan shi suka ƙara cin nasara me yasa ne ba su ci nasara ba da kanshi ce saboda na yanzu suna yin selective practice haka yace suna zaba ne abin da ya dace da sarran shi suke aikatawa shine selective practice ku kalla da kyau jama'a har mu da ake cewa ahlus sunna muna da wannan matsala ba kowace sunna ce mutum in ya ji zai iman da ita ya aiki ba ko bai kareta ba to za ga yana wasa da aikatawa ko kun fahimci wannan da kyau jama'a wannan shi ya kawo galibin kungiyoyin addini matsaloli kamar yanzu izala ba kowace sunna suke aiki da ita ba suna da selective practice to akwai salafiya ma za ka ga mutum salafiya amma ya da selective practice wani abin za a ce sunna ne kuma bai samu kanshi a kuncin da zai iya ba kanshi uzuri na larurar cewa ya kasa aikatawa ba alal misali yanzu muna cikin kunci da larurar da ba za mu yi aikatar da abin da ya shafi kisasi da hudud ba dan musulunci bai da gwamnati a Najeriya to amma abin da ya shafi ka kai individually me yasa baka aikatarwa duka abin da yake sunnoni da ladubba da ka'idoji na shari'a da sauran hukunce-hukunce me yasa sai ka zaba shine raunin imani sai wannan bature ce to shi sa musulmai ba su taba cin nasara ba a wannan rayuwa shi haka yace ce har abada in dai ba musulmai sun koma suna bin addinin irin addinin mutanen farkon su ba ko ce ba za su ci nasara ba sai yace wa yan uwan shi turawa da aka su kwantar da hankalin su ba abin da mutum za su iya musu dama manufar binciken shi kenan ya za a iya kare mutanen shi daga cewa kan musulmai su galabaice su yace su kwantar da hankalin su waɗannan musulman ba su cin nasara a kansu ba ka kuma kamar yana hange daga mishkat na manzanci don a addinin mu mun sani cewa al'umma baya ba ta ci nasara ba sai akan abin da al'umma farko ta ci nasara in ba mu bi irin tafarki al'umma farko ba ba za mu ci nasara ba wannan kuma shine abin da ake gwagwarmaya da mutane su bi tafarki al'umma farko Allah ya tsare mu ala ayi halin abin da yasa a yanzu muke iya aikata musulmai suke iya aikata abubuwan da suke irin na maguzawa ne saboda wancan hanin mai karfi baya shiga zuciyarsa da irin wannan karfin Allah ya tsare mu wa hadha yujibu al-ilma al-yaqini bi anna imam al-muttaqin sallallahu alaihi wasallama kana yamna'u ummatahu man an kawiyan an ayad al-kuffari wannan yana wajabta mana ilimi na larura cewa shugaban masu jin tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hana al'umma shi hanawa mai karfi game da bibiya da bin take-taken kafire wa yas'a fi durusiha ko manzo Allah yana kokari ya ga cewa ya kawar da waɗannan ainihin bukukuwan kafirai wa tsamsiha ya share su ba a ganin su bi kulli sabilin ta duk wani tafarki Allah ji kamala albani na iya tuna wata magana da yake faɗa tun ana muciya yace shi yaran shi ko suna ba su sani ba ba su san wani abu mai suna bikin suna ba baya bari ma su gani in za a yi a inda suke ce sai kwashe su kawai tafi da su wani waje can ba za su dawo ba sai dare duwal da kyau jama'a ku gani amma ko kun lura cewa yanzu matan ahlus sunna sun koma suna zuwa bukukuwan suna da irin waɗannan bukukuwa na al'ada jama'a ina jin fa nan gaba kaɗan fa sai an sake tada sabo wata ƙungiyar izala asaniya wacce za ta yaƙi maguzancin da musulmai sau koma suna yi na rantsi da Allah jama'a da gaskiya abin da ƴan al'adu suke yanzu kaɗan ya rage ƴan izala su koma suna yi me ya rage ma tukunna me ƴan izala ba sa yi ‘yan izala na maulidi, ‘yan izala na zuwa gun tarurruka na maulidi guda nawa, saboda suna goyon bayan wani ɗan siyasa zai je wajen, abinda su suke suka. Ɗan izala, izala ne saboda munafurci zai dawo yana cewa su fa ba sa kafirta masalatul fati, so ba haka suka ce ba. Ɗan izala yana faɗan wannan yanzu. Ɗan izala ne za a je za a zaɓi limamin masallacin Abuja, ɗan izala ya miƙe ya ce, ma ƴan ɗariƙa ba komai duk wanda kuka zaɓa ya yi ma'ana yana bin su sallah kenan yanzu ba kuma yadda ake da ba kenan sai an sake wata sabon ƙungiyar izala wata to ta ƙara irin wannan wa'azin irin na shekaru arba'in ɗin baya ɗin nan ta zagargaza kowa tukuna duk a kada mutane a cikin kafirci wanda ke sauran imani ya ɗaga na rantsi da Allah jama'a sai an koma wannan saboda ƴan izala sun koma jama'a sun zama kamar maguzawa ana faɗan sunna suna kallanta abin kyama jama'a ku kalla da kyau ku gani ba yanzu duk matan mu da yan izala suna zuwa biki suna yawo da gele suna zuwa duk wani sharholiya da ake yi wanda da ko dan izala akan wannan sai ya bata da kowa yanzu dan izala jan wannan shi ke a ƙasa dan izala yawo yake da jahilci bai zuwa makaranta dan izala aske gemu yake dan izala yana da alliance da yan ɗarika waɗanda da uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da su ba zai ƙara musu sallama ba zai ƙara cin yankansu ba ba zai je jana'izarsu ba ruwan shi da su saboda ya yi bara'a ma irin addininsu amma yin suka zace to ta da dai an yi abubuwa a baya wallahi abubuwan ne dai sai dai haƙuri ai zumunci ma addini ne ka ji munafiki wannan ya munafurci ne to jama'a ina ganin lokaci ya kusa Allah ya tada wasu matasa dama haka da Allah take rana a tsaka sai Allah ya sake tada da wasu matasa sai su taso da wata sabuwar da'awa za a yi musu kuma irin tawaye da munafurci da irin rigingimin da aka shigar da 'yan izalan farko din nan Allah ya sa musu albarka a cikin aikin da suka yi wannan jama'a wala za a ce mun fada nan da 'yan shekaru za ku ga wannan kuma ya taso saboda 'yan izala yanzu jama'a sun waye gari sun zama kawai ma baqiya lahum min al-izala illa al-ism war suna ne kawai da tambari suna ne kawai da tambari akwai wanda zaka ji ma yana wa'azi irin nan dariƙa kuma sunan shi dan izala Allah ya tsare mu sai ya ce bi kulli sabilin manzon Allah yana so a kawar da wannan bid'o'i da barna ta kowace hanya walaysa fi iqrari ahlil kitabi ala dinihim tabbatar da ahlul kitabi da yayi akan addinin su wa ibqa'ul li shay'in fi min a'yadihim fi yaqi ummati duk da ya kyale ahlul kitabi su yi addinin su to wannan bai nufin ya yadda musulmai su bi wani abu na ahlul kitabi kama annahu laysa fi dhalika ibqa'un fi haqqi ummati kamar yadda dama bai bar addinin saboda al'ummarsa ba to haka bikin ma bai bar shi saboda al'ummarsa ba lima hum alaihi min sayri amali wanda hakan baya nufin ya bar su su yi ragowa ayyukansu da suke yi irin na kafirai min sa'iri kufrihim wa ma'asihim saka da sauran kuma kafircin da ainihin wato sabab wato da ya bar maguzawa amin da ya bar yahudu su yi addinin su wannan bai nufin ya ba musulmai dama su yi irin addinin ko su yi irin barnar da yahudu suke yi bal qad balaga sallallahu alaihi wasallam fi amri ummatihi bi mukhalafatihim fi kathirin min al mubahat an samu ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai matuka wajen bambanta al'ummarsa da ahlul kitabi ta inda ya hana al'ummarsa yin wasu abubuwa da suka halasta don kada su yi kama da alkitabi jama'a ku ji wannan akwai abin da asali halas ne amma musulunci ya ce kada a yi saboda alkitabi ne suke yi asali babu wani abu a ƙarƙashin shi wanda yake asali saƙo ne fi nafsihi amma saboda alkitabi suna yi aka ce musulmi kada su wasifatu ta'at da kuma yanayin yadda ake bauta irin bautar da suke yi ta sallah ko ta azumi sai da musulunci ya ce to a bambanta idan suna yin azumi ba sa shan ruwa sai taurari sun fito aka ce mu mu sha ruwa da zan rana ta faɗi idan suna yin sallah ba sa takalmi aka ce mu mu saka takalmi haka dai haka dai ga sunan abubuwa da dama waɗanda suka zo a cikin tafasil na ainihin shari'a wasu an bace su a baya li Allah ya kuna zalika zari'atan ila muwafaqatihim fi ghairi zalika min umurihim dan kada wannan ya zama wato kafa zuwa ga dacewa da su akan wani abu daban wanda ba wannan ba wani takuna al-mukhalafatu fi zalika hajizan wa mani'an an sa'iri umurihi dan ya zama kuma wannan sabawar da aka musu a cikin abin da ma ya halasta da cikin abin da asalin shi da'a ne dan ya zama ya zama katanga kar a kai ga sauran ayyukansu fa innahu kullama kasratul mukhalafa bainaka wa bain ashabil jahim domin duk lokacin da bambanci ya ƙara tsanani tsakaninka da tsakanin ‘yan wuta kana aba'a da an a amali ahal jahim wannan zai sa ka fi nisanta da irin aikin ‘yan wuta yahudu da nasara ‘yan wuta ne in ba su tuba ba to duk sanda ka ƙara yin nisa da irin aikinsu to ka yi nisa da irin aikin ‘yan wuta kaga kenan kai ne za ka ci moriya abu hana ka da ake yi kar ka bi su to amfani na kuma gare ka ne kamar da dama duk abin da ka ji shari'a ta hana ka to saboda kai ne za ka ci moriyarsa saboda yin shi kai ne zaka samu matsala in kai shi yanzu ƴan shi'a da ake ce musu su daina zagin sahabbai ai ba ana faɗa haka ne dan sahabbai za su samu matsala a wurin Allah an zage su ba dan kai da kake zagin su kai ne zaka samu matsala su sun riga sun hau tudun mun tsira kai da kake zagin su kai ne zaka yi asarar imanin ka da zaka ji dan shi'a yana cewa to me yasa za a ce ka ai magana akan su in ba san sun yi laifi ba ko da sun yi laifi kaddara sun yi laifi in kai magana akan su kai ne zaka faɗi ba zaka ci riba ba to haka kama da maguzawa da yahudawa da aka ce kar ayi kan mutum ya ce to me a ciki abin da ke ciki shine kai ne zaka yi asarar imaninka domin kana ta kama da yan wuta ne ba za ka ankara ba sai ka zama dan wuta kwatankwacin wannan shine kwatankwacin wancan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma wannan sahabi mai suna ainihin Mu'adh dan Jabal game da cewa duk wanda ya mutu da imani zai shiga aljanna Mu'adh ya ce in je in faɗa manzo Allah ya ce kar ka faɗa karke ya faɗa a cikin riwaya aka ce ya faɗa ta'affuman yana mai jin tsoron yayi zinubi ko ta'affuman yana mai jin tsoron kar ya boye wannan ilimin yayi zinubi sai malamai suka fassara suka ce abin da yasa manzon Allah ya ce kar a faɗa ya faɗa a cikin hadisin cewa kada mutane su je su su ittikali dan kar ya zama kana jin ai kana da imani duk abin da kai zaka sha ka je kana ta yin sako har sai ka je ka aukawa abin da in ka yi shi ba za ka sha ba kamar kai ne ka shiga kasuwa kana da kuɗi cike da aljihunka sai ka ce duk abin da ka gani kawai sai ka siya ƙarke za ka gama siyan abin da ba shi kai ne siya ba kuma kuɗinka sun ƙare sai ka koma talaka fitik mabuƙaci to haka wanda zai ce yana da imani bari ya dinga yin sabo ai dai imani zai kai shi aljanna zai ta yin saban har ya je ya yi wanda kuma ke raba shi da imanin ma'ana tun yana wasa da sallah sai ya koma yana ƙarya tun yana ƙarya ya koma yana zina tun yana zina sai ya koma yana zuwa gun boka kaga ya je yayi saban da shi raba mutum yake da imanin in waɗancan su raba ka da kamalul imani shi kuma wannan sai raba ka da aslul imani sai ka mutu kafiri daka duk in aka ce mutum ya bar kaza a addinin musulunci ka fara tunanin an faɗa haka ne dan kai ka ci riba babu wanda ya ci riba haka sai kai Allah ya tsare mu sai malai yake cewa falaysa ba'da hirsihi ala ummatihi wa nasihi lahum ghaya bi abi huwa wa ummi malam ibn tamiya yake cewa babu wani mataki da mutum zai kai irin matakin da manzon Allah ya kai wajen kwadayin ya ga al'ummar shi ta tsira da yadda ya dinga jan kunnan al'ummar shi bi abi huwa wa ummi malam yace na ba manzon Allah fansar uwata da ubana mu ma haka muke cewa mun ba manzon Allah fansar uwayenmu da ubanninmu wa kullu zalika min fadlillahi alaihi wa alal nas kuma duk wannan falala ce da Allah ya wa mutane falala ce da Allah yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walakinna aktharan nasi la ya'lamu wannan kamar iktibasi ne daga cikin aya dake cikin suratu yusufa kenan ko inda annabi yusuf yake ba labari yake cewa wattaba'tu millata abaiya ibrahima wa ishaqa wa yaquba ma kana lana an nushrika billahi min shay'in zalika min fadlillahi alaina wa alal nas shi kuma annabi yusuf a lokacin yana tattaunawa da waɗannan da ya same su a gidan yari waɗanda ya musu wa'azi suka ji daɗin wa'azinsa kuma suka ba shi fatawa a kan mafarki ko shi ne kafin ya musu fatawa yake musu wannan ainihin wa'azi ya ce ni ina bin addinin iyayena ne don iyayen shi annabawa ne ibrahimu da ishaka da yaƙub ya ce sam ba za mu taɓa yin shirka ba kuma wannan zalika malamai sun fassara zalika da cewa wancan tsari da allah ya mishi daga zina ko kuma zalika wannan addini da Allah ya sa yake bi na iyaye waɗanda suke annabawa ne ba sa shirka min fadlillahi alaina ce Allah ne ya ba mu wannan falala ba iyawo mu bace wa alal nasi to haka shi ma ibn tamiya yayi wannan iktibasin anan cewa wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na kokarin hana al'umma shi iyakar hani daga sabu maguzawa da kwaikwayon kafirai kuma yayi ta musu jan kunne duk inda ya samu yanayi sai ya ja kunne akan haka falala ce da Allah ya yi wa mutane falala ce da Allah ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma mutane da ma ba sa gane wannan alwajhu rabi'u min as-sunnah fuska ta hudu daga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da hani akan koyi da bukukuwan kafirai ma kharrajahu fi sahihaini ana Aisha radiyallahu anha qalat abin da ke cikin Bukhari da Muslim daga Aisha Allah ya kara mai da take cewa دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار سيدنا بكر يشغو جدانا سيترد وسي أماتا قدابي لغتكين أماتا أم أمتا ننقر مدينة تغنياني سنة ترير واقوكي بما تقاولت به الأنصار suna faɗan irin abubuwan da mutanen Madina suka dinga faɗa a waƙe-waƙensu yawma bu'asin a ranar bu'as ranar bu'as bu'as asali sunan wani waje ne a ƙasar Madina malaman tarihi kamar ibn hajirin ya faɗa a cikin fatul bari ya ce mil biyu ne daga cikin garin madina wajen an yi wani yaƙi ne daga cikin yaƙoƙi da aka yi tsakanin ausu da khazraj a jahiliya san ausu da khazraj ƴaƴan baffanu ne ma'ana cousins ne asalinsu domin aus ɗin da khazraj ɗin sunan mutane ne guda biyu ƴaƴan mutum ɗaya kuma kowa ya kafa ƙabilarsa ƴaƴan shi da jikokinsa amma jahiliya ce an yi yaƙe-yaƙe da yawa tsakankaninsu wannan yakin kamar da ibnu hajirin ya fada fatul bari ya faru shekara biyar ne kafin hijira lokacin manzon Allah yana makka yana wa'azi akwai lokacin da suka zo makka su mutanen khazraj kenan suka zo neman suna istinfari suna gayyatan quraishawa su zo su taya su yaki da ƴan uwansu ausu har suka ga manzon Allah yana wa'azi suna shela ku zo ku taya mu yaƙi sai manzo Allah ya ce ba na nuna muku abin da yafi wannan alheri ba hadisi na cikin bukhari ibn sham ya fitar da shi a cikin sira sai suka zo suka saurare shi da suka saurara wani saurayi a cikin sai ya ce musu kai na rantse da Allah wannan alheri ne sai wani tsoho ya tashi ya maka mishi rigar da ke hannun shi yace ka mana shiru mu da muka zo neman taimakon yaƙi ka ce mu saurari wannan magana ba za mu saurara ba wannan yaron aka ce ya koma ya mutu a yaƙin amma ya mutu musulmi wanda suka ba da labarin suka ce sun ji shi yana faɗan wasu kalmomi da zai mutu ba a san abin da yake faɗa ba sai daga baya aka gane ashe kalmar shahada ce yake faɗi hadisin yana cikin ainihin kisa tana cikin littafin ibn hisham na sira to wannan yakin shine aka yi mai suna yawmu bu'asin abin da ya jawo shi kamar da ibn hajar ya ba da labari shine wani ba ause ne ya kashe wani ba khazraji sai zama wancan ausi din asali ne wato dan dangi ne shi kuma wanda aka kashe din shi kuma halifi ne wato wanda ya jibinta zuwa gare shi ne ai duk mun san muhalafa da suke yi ko to yana da muhalafa da aus sai wani dan khazraj ya kashe shi sai aus suka ce to a ba su wancan su kashe kisasi kenan sai aka ce san ba zai yi ba saboda ai wanda ya kashe bai kai matsayin ran shi ba su ba annafsu bin nafsi bane akwai bambanci al-anfus din laysat sawasiya tunda wannan dan dangi ne a cikin khazraj wancan da aka kashe shi kuma ba dan dangi bane ya danganta da su ne to ba za a ba za a abin nan din shi ba kama a ce gida ne A da B sai yaron gidan A ya kashe almajirin gidan B sai gidan B su ce a ba su wancan A su kashe shi sai a ce ai wanda ya kashe almajiri ne ba cikakken mutum bane ba cikakken dan gida bane to wannan ne aka yi ta tarkatarka fa sai da aka fita bayan gari aka je aka yi karambata aka kashe juna a cikin bukhari aisha take cewa yakin da aka yi na yawmu bu'as Allah ya ba manzon Allah wannan yakin ne a matsayin wani bonus na muqaddima dan Madina ta zama lahiya lau dan duk wani mutumin da ake jin zai kawo tangarda game da musulunci a Madina sai da aka shisha wannan yakin sawon daga Aus yake ko daga Khazraj wanda ya saura a cikin su kadai shine dan Sadudu shine kadai ya saura jama'a ku duba ku ga matsalar da ba musulunci kaddara a ce akwai irin shi guda goma shi kadai kalli matsa da ba musulunci to Allah cikin ikon shi suka fita suka yi wannan yakin duk manya aka karkashe su akwai wani wanda ɗayan bangaren suka kama shi ba zan iya tuna wannan bangare bane da suka kama shi sai zama a cikin bangaren akwai mutumin da ya taba mishi alfarma mutumin ya ganshi ya ce a sakiwa ne ya da alfarma a kaina bayan an sake shi sai ce ina wani aka ce an kashe shi ina wani aka ce an kashe shi ina wani fa ina wani da ke kan gaba aka ce an kashe shi sai ce don Allah ne ma ku kashe ni kawai yace ba zan iya yin rayuwa bayan waɗannan sun mutu ba ce to shikenan da kaza mutuwa suka yanka shi an facece shi ba an sakai da yaje yaji mutanen da yake jin ba zai rayu sai da su ba da an kashe sai ya ce shi ma kai a kashe shi da yake magudanci ne kai a kashe shi to wannan shine harbu bu'a ko yawmu bu'a sun ji jiki a wurin sosai dukkaninsu dan kamar da kaga an yakin Uhud haka ya zama waɗannan suka fara ɗiba daga baya kuma al'amari ya juya ma ɗayan ɓangaren wannan yakin daga cikin yaƙoƙin da har bayan sun musulunta sai da yahudu ɗin can da muka ambata suka zo suna tana musu sai bai yahudu kawai bai zauna a majalisin ansarawa sai ce ka ikon Allah wai yanzu wani kai ne ga ga kwankwason wani yanzu ka manta irin kisan da ya ma wanan ka a wuri kaza haka yahudawa suka dinga yaɗa wannan farfagandar har sai da suka harzika ansar kowa ya dauko makami wani mai hankali a cikin sai ruga da gudu zai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tare da manzo Allah a guje shi ma ya taho yana jan mayafin shi ashe Allah ya riga ya aika malaika ya ga mai cewa ga mutanen kana za su koma magudanci shine aka saukar da aya ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yardukum ba'da imanikum kafiri har sun ja tinga za a ci gaba da yakin har yanzu haka suke wa musulmai jama'a har yanzu haka munafikai suke wa musulmai za a dinga kokarin a harzuka ku a nuna muku wata tsohuwar gaba wanda bai kamata ku tana ta ba ko wani tsohon yanayi ko wani bashin jini wanda ake bin wani almuhimmu wannan yaki shine ake ce ma harbu bu'af ko yawmu bu'af to bayan an gama yakin akwai wake-wake da aka yi na ta'aziyya ko alfahari da tuna yakin kamar da aka saba da idan an yaki sai waɗannan 'yan mata guda biyu suna waƙa suna rera waɗannan waƙoƙin sai na abakar ya shigo ya ji ainihin ana yin wannan waƙa faƙala abubakar radiyallahu anhu sai sai na abubakar yake cewa abi mazmur shaitani fi baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzu nan muryar shaitan ne a gidan manzon Allah qalat walaysa tabi muganniyatani tace ba masu sana'ar waka bane ma'ana sun yi haye ne kawai ko sai ya ce abi mazmuri shaitani fi baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu nan muryar shaitan a gidan manzon Allah ma'ana waka da kida asali muryar shaitan ne kenan kaga manzon Allah bai ce a a ba muryar shaitan bane yayi ikrarin wannan kenan amma abin da yace abbasu si yace zalika wa zalika yawm eid fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ababakr inna likulli qaumin eida wa hadha iduna bar su su mure shedan ce amma ba komai saboda yau biki ne kuma kowace al'umma tana da ranar bikinta wa fi riwayatin a wata riwaya yace ya ababakarin inna li kulli qaumin ida wa inna idana hadha al-yawm kowace al'umma tana da bikinta mu kuma bikinmu shine wannan rana sai yace wa qala aidan wa fi sayyin aidan annahu qala da'ahuma ya ababakarin fa innaha ayyamu idin waɗannan kwanaki kwanakin idi ne kyale su wa tilkal ayyamu ayyamu minan waɗannan kwanaki kwanakin zaman mina ne kamar ka ce washegarin sallah babba na ɗaya da na biyu da na uku sallah da kwana ɗaya da kwana biyu da kwana uku a cikin waɗannan kwanaki da ake ce ma ayyamu tashrik a irin su ne waɗannan abubuwa suka faru sai ma yake cewa faddilalatu minan wujuhi min wujuhin za a samu hujja ne daga wannan kissa ta fuskoki masu zuwa ahaduha fuska ta farko qauluhu sallallahu alaihi wasallama fadin manzo Allah da yace inna li kulli qaumin ida kowace al'umma suna da bikin su wa hadha iduna wannan shine bikin mu fa inna hadha yujibu ikhtisasa kulli qaumin bi idihim wannan yana wajabtar da a ce kowace al'umma suna da bikin su wanda yake bance su kama anna Allah subhanahu lamma qala kamar yadda Allah yake cewa wali kullin wajhatun huwa muwalliha kowane al'umma ko kowace shari'ar mutane suna da fuskar da suke ɗauka wa ƙala kuma Allah yake cewa wali kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowace al'umma ko kowane manzo mun sanya mishi shari'a da tafarkin da zai bi aujaba zalika wannan ayoyi sun wajabtar da ikhtisasu kulli qaumin bi wujhatihim wa bi shir'atihim cewa kowace al'umma suna da fuskar da suke ɗauka kuma suna da shari'ar da suke ɗauka wa zalika annal lama turifu ikhtisasa saboda wannan lamun ta jikin inna li kulli qaumin wannan lamun na jikin kullu da na li kulli wa li kullin da kuma li kullin ja'alna wannan lamun din tana bada ma'anar ikhtisasi ne shine abu ya keɓanci abu fa idza kana lil yahudi idun in ya zama yahudu suna da nasu biki walin nasara idun kirista ma suna da nasu bikin kanu muhtassina bihi kuma bikin nan da kirista da yahudu sun keɓanta da bikin fala nushrikuhum fihi ba ma tarayya da su a cikin bikin kama la nushrikuhum fi qiblatihim wa shir'atihim kamar yadda ba ma tarayya da su a cikin alƙibla da suke kalla kamar yadda kuma ba ma tarayya da su a cikin addinin da suke yi wa kazalika aidan har ila yau kuma ala haza karkashin wannan ne la nad'uhum yushrikuna na fi idina ba ma ba su dama su yi tarayya da mu a cikin bikinmu kenan ba a gayyato su ma cikin bikin musulmai jama'a ya kamata yan interfaith su san wannan yadda ba a zuwa ai musharaka da su a bikin su kuma ba a gayyato su bikin musulmai kowa da bikin shi su je su nasu bikin su nasu addininsu su bar kuma su mai su nasu bikin su nasu addininsu wannan shine tsarin da ainihin Allah ya bayar da doka akai asani abu na biyu daga cikin wujuhu dilala a wannan hadisi wannan kissa ta ƴan mata masu kiɗa da waka a gidan manzon Allah ranar sallah qauluhu shine faɗin manzon Allah da yace wa hadha iduna wannan bikinmu ne fa innahu yaqtadi hasr idina fi hadha wannan yana hukunta an takaita bikinmu a cikin wannan bikin falaysa lana idun siwahu mu musulmi ba mu da wani biki in banda wannan biki na sallah wa kadhalika qawluhu haka nan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace wa inna idana la hadha al-yawm lalle mu idin mu shine wannan rana fa inna ta'rifa bil al bil lam ta'rifin da aka kawo da al yau aka sa ma yawmu alif da lam wal idafati da kuma iduna da aka yi idafa aka ce bikinmu ya ƙatar listagrak yana nufin an game dukkanin bukukuwa mu sun shiga cikin wannan bikin duk wanda ya fita daga wannan baya cikin bikin musulmai fa ya an ya kuna jinsa idina jinsu idina munhasiran fi jinsi zalikar yau wannan yana hukunta ya zama bikinmu gaba ɗaya ya taƙaici ne a wannan rana kama fi ƙaulihi kamar yadda ya ce tahrimuha at-takbiru wa tahlilu hassalamu da yake at-taslimu da yake magana akan sallah yace farkonta kabbara ta sallama abinda ke tsakankanin wannan shine sallah kenan to haka abinda ke tsakankanin wannan wuni shine bikin musulmai وليس غرضه صلى الله عليه وسلم الحصر في عين ذلك العيد duk da yake manzon Allah ba yana nufin ya kididdige idin mu ya ce wannan da aka yi a wannan shekarar shi kadai bane aw ainu zalika al-yawm ko wannan rana ita kadai ba balil isharatu ila jinsil mashru'i yana ishara zuwa ga jinsin abin da aka shar'anta mana cewa irin wannan idin shi zamu dinga yi duk shekara kama ta qulul fuqaha kamar yadda malam fiqh suke cewa babu salatul idi su ce babun sallar idi wa salatul idi kaza wa kaza sai kaji sun yi bayani ce sallar idi ita ce kaza wa kaza wa yanda riju fiha salatul idaini sai zama a cikin wannan sallah ta idi akwai sallar idi da ake yi wato ibada idi din wa kama yuqalu kamar da ake cewa kuma la yajuzu sawmu yawmil eid bai halasta ai azumin ranar idi ba kaga duk wannan iktisashi ne ranar idi wa kaza qawluhu haka nan fadin shi da yace wa inna hadhal yawm ai jinsu hadhal yawm kama yaqulu alqa'ilu lima yu'ayinuhu min as-salati yace wannan rana yana nufin irin wannan rana kamar yadda mutum in ya ga ana wata sallah sai ya ce hadhihi salatul muslimina wannan irin sallan musulmai ce ma'ana ba ita kadai ce sallan musulmai ba amma irin ta ce wa yaqulu kuma yace li mukhrijin nasi ila sahara ga wanda yaga an fitar da mutane ko abin da ke sa mutane su fita bayan gari wa ma yaf'alunahu da abin da mutane suke yi min takbiri su yi kabarbari wassalati su yi sallah wa nahu zalika da makamancin wannan sai ka ji mutum ya ce hadha idul muslimina wannan idin musulmai ne wa nahu zalika da makamancin wannan yana fassara mana ma'ana inna hadhal yawm ne cewa jinsin ranar ne ma'ana irin wannan rana da irin wannan biki shine irin bikin musulmai ba wai wannan rana ita kadai ba za ta maimaitu ba wa min hadhal babi a cikin irin wannan babin fadin manzon Allah a cikin hadisi da yace hadisu uqbah ibn amir radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yawm arafa wa yawmun nahari ranan arafa da ranan babbar sallah wa ayyamu mina da ranakun da ake zama a mina ayyamu tashrik kenan iduna ahlul islam sune bikin mu mu musulmai wa hiya ayyamu aklin wa shurbin sune kuma kwanakin ci da sha ne ba a azumi rawahu abu dawuda wan nasa'i wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih hadisi ne ingantacce insha Allah fa innahu dalilu mufaraqatina li ghayrina fil aid kaga wannan dalili ne akan bambancin da ke tsakankaninmu da waɗanda ba mu ba a wajen biki wa takhsisu bi hadhihi al ayyam al khamsa da kuma kebance waɗannan kwanaki guda biyar ranar arafa da ranar sallah da kwanaki uku na bayan babbar sallah li'annahu saboda yajtami'u fiha al aidan an samu biki ne guda biyu a cikin wannan wurin al makani akwai biki na wuri shine ita arfa din da mash'aru mina wazzamani da kuma biki na lokaci shine ranan arfa da ranar sallah wa yatulu zamanuhu kuma kaga kwanakin suna da tsayi kwanaki biyar wa bihadha yusamma al-eidul kabir dan haka ake ce mishi babbar sallah kaji wani fikihu kuma yasa ake ce sallah babba babbar sallah mu a al'ada muna ganin saboda ana samun yalwatan nama ko da shagali fiye da na karamar sallah to su kuma a wurinsu saboda suna lissafa tun daga ranar arfa har zuwa rana ta uku da bayan sallar nan duka biki ne to kaga kwanakin suna da yawa sai suke mata babbar sallah falamma kamulat fihi sifatu ta'yid yayin da yake an samu cikan siffofin idi na wuri da lokaci da tarin abinci da yawan nama da babu azumi hasaral hukmu fihi li kamalihi sai keɓance hukuncin saboda cikai shi aw li'annahu huwa addu ayyaman ko kuma saboda lissafin kwanaki ai kun ga bayan shi akwai wani idin ba ambaci ɗaya ga watan shawwal ba kenan ba iya kan shi bane kadai wancan ko walaysa lana idin huwa ayyamun illa hadhihi al-khamsa babu wani idi da za a yi tattara kwanaki da yawa an banda waɗannan biyar din domin na babbar sallah na karamar sallah rana ɗaya ne gyal ya kamata mu san wannan rana ɗaya ne karamar sallah shine ɗaya ga watan shawwal amma wancan fa kwana biyar banda su kuma babu wani idi a musulunci kakaf in ba wannan ba jama'a duk wani wanda ake yi in dai idi ne na shekara to sai dai an shigo da shi musulunci ne amma ba musulunci bane an sa mai riga musulmai ne kawai yana nan kuma a matsayin shi na bid'a ko maguzanci ko koyi da kafirai ko kuma duk wani abu da za a bashi gwargwadon hukuncin da ya kamata a bashi ma'ana ranar ɗaya ga watan almuharram new year happy new year wannan maguzanci ne aka cikin musulunci kwaikwayo ne ranar goma ga watan ainihin wato almuharram da ake yin cika ciki wannan kuma bid'a ce nasibanci ne ba addinin musulunci bane haka bakin ciki da ake bid'a ce shi'anci ne ba addinin musulunci bane rafidanci ne haka 12 ga watan rabiul awwal da ake bikin tunawa da ran da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kirsimeti ne a cikin riga musulunci ba addinin musulunci bane haka duk wata rana da aka lissafa wadda ake bata wata kima ta daban banda waɗannan ranakun musulunci bai san da ita ba Allah ya tsare mu alwajhu thalith fuska ta uku daga cikin fuskokin dilala a cikin wannan hadisi na kissa ƴan matan nan shine annahu rakhasa fi la'ibil jawari biddis manzon Allah ya ba da sassauci akan waɗannan ‘yan mata a basu su yi wasa da ainihin dindufa su buga wannan abin kiɗa wata gannihinna da kuma su rera waƙa mu'allilan ya ba da hujja akan bi anna li kulli qaumin ida cewa kowace al'umma suna da biki wa anna hadha idana cewa mu wannan shine bikin mu wa zalika yaqtadi anna ar-rukhsata mu'allalatun bi kaunihi idul muslimina wannan yana cewa an ba da halascin ne saboda bikin wa annaha la tata'adda ila a ayadil kuffari kuma wannan sassaucin bai iya hawa kan bukukuwan kafirai a ce a halasta wa musulmai su je su kira bukukuwan kafirai wa annahu la yurakhasu fil la'ibi fi ayadil kuffari cewa ba a halasta yin wannan abun ba a bikin kafirai kama yurakhasu fihi fi ayadil muslimina irin yadda aka halasta wa musulmai إذ لو كان ما فعل في إيدنا من ذلك اللعب يسوغ مثله في آيات الكفار أيضا لما قال da a ce zai halasta irin wannan wasannin a yi a bikin kafirai kamar yadda ya halasta a yi bikin musulmai da manzan Allah ba zai ce fa inna li kulli qaumin ida wa inna hadha idana ba da bai faɗi wannan magana ba li'anna ta'qibal hukmi bil wasfi bi harfil fa'i dalilun ala annahu illa don hukuncin da ya kawo ya ce fa dinnan fa inna dinnan da ya kawo wannan fa'un a usulance tana nufin an biyo bayan wannan illa ne da dalilin da yasa aka halasta fa yakuna illatar ruksa sai zama shine illar sassaucin wani ne illa anna kulla ummatin mukhtassatun bi idin cewa kowace al'umma tana da idin da yake bance ta wa hadha iduna mu kuma wannan shine namu وهذه العله مختصه بالمسلمين halascin nan ya keɓanta da musulmai ne rukhsar nan ta keɓanta da musulmai ne a daidai lokacin da suke yin biki a wajen bikin fa bai halasta ba a cikin wani biki daban na wanda ba na musulunci ba fa nan ma bai halasta ba falau kanat rukhsa mu'allaqatun bismi idin yace da a ce rukhsar tana dogara ne tana rataye ne da sunan abin da ake kira da suna idi lakana al'am mustaqillan bil hukumi da idi wanda yafi wannan fadi da ya zama ya tsaraici da hukuncin fa yakunu al-akhassu adamu ta'asir sai zama abin da yake a keɓance shine kar a samu ta'asiri ka a samu kwaikwayo falamma ullila bil akhassi yayin da yake an yi ta'alili an kafa hujja da idin mu mu kadai ba idi na kowa ba ulima sai a gane cewa annal hukuma la yathbutu bil wasfil a'am cewa hukuncin halastin yin kida baya tabbata idan an saki idin cewa kowane idi wa huwa musamma id wanda hukunci mai fadin shine in aka ce kowane idi to ba kowanne ne za a halasta hukuncin halastin kida a cikin shi ba sai idin musulmai kadai wanda musulunci ya san da shi fala yajuzu lana an naf'ala fi kulli idin lin-nasi bai halasta gare mu ma'aikata a cikin duk wani idi na wasu mutane minan la'ibi mu halasta wa kanmu yin wasanni ma naf'alu fi idil muslimina abinda muka halasta Allah ya halasta mana a idin musulmai wa hadha huwa al-matlubu dama wannan shine abin ne ma cewa bai halasta mu yi bikin wasu ba bai halasta mu yi abin da ya halasta gare mu a bikin wasu ba wa hadha fi dilala ala an-nahyi an at-tashabbuh bihim fil la'ibi wa nahwihi kaga wannan yana nuna mana an hana mu mai koyi da su akan wasannin su da sauran abubuwa alwajhul khamis min as-sunnah fuska ta biyar daga cikin hujjoji a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama game da haramcin koyi da bikin kafirai shine anna ardal arabi ma zala fiha yahudun wa nasara kasar larabawa bata gushe ba a cikin ta har manzon Allah ya bar duniya akwai kirista da nasara hatta ajlahum Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fi khilafati har Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya ainihin fitar da su daga ƙasar Larabawa a zamanin halifancinsa ma'ana har manzon Allah ya gama rayuwarsa duk da Yahudawan nan Allah ya ba shi nasara ɗaya bayan ɗaya ya kore su daga Madina banu Kainuka banu Nadir da banu ainihin wato Quraiza ko waɗannan suka fara yin matsala aka kore su waɗannan suka suka kare alƙawari su ma aka kore su waɗancan su ma haka ɗaya bayan ɗaya sai da aka kore su daga ainihin Madina kamar da sira su tabbatar amma sai suka koma sai suka taru a ainihin Khaibara wasu suka tafi Bahrain ya zama dai suna cikin ƙasar Larabawa to sai da a zamanin Umar dan Khattab ne Umar ya Allah ya bashi sa'a ya tashe su daga ƙasar Larabawa wanda wannan daga cikin burin da manzon Allah ya so ya cimmawa a rayuwarsa koran su da ƙasar Larabawa wannan yana sunna ci gaba da ayyukan alkhairi da sahabbai suka ci gaba kan inda Umar ya tsaya akan inda manzo Allah ya tsaya waɗannan Yahudawan jama'a da suka tashi su ne fa suka je suka kafa ƙasar Ingila mallai ta bai wannan karatu anan in za ku tuna su ne suka kafa ƙasar Ingila wannan ta zama mutane bala'i su ne suka kafa ta su ne asalin waɗanda ake ce musu ainihin Britons Yahudi ne suka kafa ta su ne kuma baƙaya ɗinsu suka sake tasowa suka zo suka dawo ƙasashen musulmai ƙasar Falastinu da Sham suka ce nan ne inda Allah ya musu alƙawarin za su dawo promised land ɗinsu waɗanda har yanzu su suke jawo duk bala'in da ake ciki a duniya a ƙasashen larabawa da kuma wasu ƙasashe kuma dai har ila yau su ne yahudu waɗanda hitler ya watsa su suka bi duniya suka je america suka zo nan afirka ƙasar ethiopia suka shiga nan suka fita can suka koma suka kafa dauloli ko suka zama su suke rike da tirakun arzikin duniya karkashin kungiyoyinsa na masuniya da sauran kungiyoyin asiri waɗanda su suke ci gaba da ba al'umma duniya gaba ɗaya wahalar da ake fama da ita ta tattalin arziki da tarnaki ga addinai da al'adu da zaman lafiya su ɗin ne dai the same people ne abin da kaji duk ƙur'ani ya faɗa a kansu ɗin nan ƙur'ani bai yi ainihin ƙasa a gwiwa wajen tona asirinsu karanta bakara karanta ali imran Allah ya tona asirinsu ya musu gori ya ambaci laifukan da kakanninsu suka yi tun zamanin annabi Musa da abin da biyu baya sai Allah ya dinga nuna damirin izuwa gare su cewa kun yi kaza tare da cewa ba su suka yi ba kakanninsu suka yi malaman musulunci suka ce ishara akan cewa waɗannan za su ci gaba da yin irin barna da kakanninsu suka yi shi sa Allah sai ya ce me yasa kuka yi kaza alhalin ba su suka yi ba bai cewa me yasa kakanninku suka yi kaza ina fata mun gano nan jama'a to waɗannan yahudu ba su bar ƙasar musulmai ba sai zamanin sayyidina umar Allah ya ƙara masa yadda wa kana al-yahudu bil madinati kaseeran fi hayati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yahudawa suna da yawa kwarai a madina zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda wancan manufar da muka ambata a baya sun ta dasowa suna dawowa su tare a madina da madina da ta'ifa da khaybara saboda tunanin an ce a cikin littafinsu annabin ƙarshen zamani ɗin nan zai taso ne a garuruwa masu yawan dabirai da ƙarancin ruwan sama sai suka auna suka ga waɗannan garuruwa suna da wannan siffa sai suka dawo suka yi zamansu a wannan wurin suka dinga sanya wa ‘yansu suna muhammad don tunanin a samu ɗaya daga cikin waɗannan muhammadai nasu ya zama shine wannan annabin suna ta wato preparation suna ta shiri na jiran wannan annabi zo daga cikinsu saboda su suna kudurta cewa su ne sha'abun lahil mukhtar su ne bayan Allah zaɓaɓɓu na hannu abu na'ullahi wa ahibba'u haka suke cewa ko da ka irin kuncin tunaninsu babu yadda Allah zai ba da wannan saƙo mai muhimmanci sai a cikinsu sai a cikinsu mukami ne mai muhimmanci to su suke ganin sun fi kowa muhimmanci a duniya da haka Allah zai ba su da Allah ya tashi aikinsa sai ya zama ba haka yi ba shine sai suka ji haushi suka yi bakin ciki suka shiga hassada suka ki imani wannan ne dalilin yasa ya zama akwai mahudawa da yawa a Madina wa in lam yakunu kaseeran fa innahu sallallahu alaihi wasallam mata wa dir'uhu marhuna inda yahudiyya manzon Allah ya rasu alhalin sulken shi na wurin wani ba yahude ya bashi jingina kamar da kowa ya sani wa kana fil yamani yahudun kaseer a yaman ma akwai yahudawa da yawa wan nasara su ko kirista bi najrana suna kasan najran wa ghairiha da wasunsu wal fursu su ko farisawa maguzawa bil bahrain kaga duk waɗannan suna kewaye da asalin ƙwaryar garuruwan da musulunci ya taso makka da madina wa min al-ma'lumi anna ha'ula'i kana lahum a'yadun yattakhidunaha abu ne sananne cewa duk waɗannan da yahudu da nasara da majusu duka suna da bukukuwan da suke yi wa min al-ma'lumi aidan kuma sanannen abu ne annal muqtada lima yaf'alu fil eid abinda ke faruwa abinda ake yi a lokacin sallah a lokacin bikin min al-akli kaman ciye-ciye wa shurbi da lashe-lashe wal libasi da sa kayan sallah wa zina da cin kwalliya yin ado wal la'ibi da wasa war raha da hutu a ki zuwa aiki wa nahwu zalika da kwata-kwata abubuwa ire-iren waɗannan qa'imun fin nufusi kulliha suna nan a cikin zukatan mutane gaba ɗaya suna son irin wannan ci da sha da sa sutura da gayu da wasanni da hutawa kowa na son wannan idza lam yujad mani'un matukar ba an samu abin da ya hana haka bane me yasa mutane ba su ba sa yin wannan sai in akwai mani abin da ya hana su in kaga mutum bai ci abu mai daɗi ba to bai samu bane shine mani din ko in kaga mutum bai huta ba to aiki ne mai yawa shine mani din idan kaga mutum bai ci gayu ba to bai samu yanayin da zai bane ko dai bai da kuɗin zai sa kayan yan gayu ko kuma koda yana da su yana da wani abu da yake gari ya fi shi muhimmanci fiye da gayu ko bai da lokacin tsayawa ya gayu dole sai akwai abin da ya hana yin mutum wannan sannan yake barin su khususan fi nufus sibyan idan musamman kuma a zukatan yara yara suna son duk irin waɗannan abubuwan wan nisa da mata wa aksarul farigina minan nasi da mafiya yawan mutane marasa aikin yi shine alfarik mutane marasa aikin yi suna son irin wannan wato wanda suke yan sharholiya suna da lokaci da ya musu yawa suna son su huta su ci abinci su yi shargalle ba ka bane jama'a da aka zaka ko ana yin wasan yara da mata sai ga kuma wani babba a wajen me yasa ka ganshi bai da aikin yi rashin aikin yi ne ya kai shi korana mun yi wannan kwatantan yanzu misali kamar yanzu yau asabar zaka tara biki yayi yawa amma ga ɗalibai na a cikin FCE suna yin karatu ba sa zuwa wannan bikin saboda suna da aikin yi a rana ga mu nan ɗalibai muna karatu duk ba mu je ba galibin mu yanzu an gaice mu ɗaurin aure ba za mu je ba me yasa saboda muna da abin yi a nan ga malamai na a cikin academy suna karantawa da ɗalibai wani ma karin uwar shi nake bikin ba zai je ba saboda yana da aikin yi amma za ka je ka tare da mutane kuma sun cika wurin me yasa ba su da aikin yi ne don wannan rashin aikin yi ne zama irin waɗannan taron bukukuwan da ake da irin wannan al'adar da ake ta biki a wuni a zaune kawai ana ci ana sha kai har ta zama makoki wala rashin aikin yi ne wanda da yake da aikin yi sai baba shi ta mutu yau din nan misali ya zo an mata jana'iza amma tun da ma'aikacin ma'aikacin banki ne a kwanta gora gobe lahadi ba zai kwana garin nan ba saboda ana so a ganshi akan teburin shi na aiki karfe bakwai ranar litinin da haka haka zai bada hakuri ce to jama'a yi hakuri mu mun tafi ya da aikin yi sauran marasa aikin yi fa suna wajen har mako guda wato bid'a ma sai ta haɗu da rashin aikin yi san take samun wurin zama jama'a ina fata mun gane wannan in ka je gidan soja zaka tara haka suke saboda kowa na da aikin yi ba wanda yake zama kawai yana zaune wai yana jiran a kira la'asar ko a gama abinci rana a kira shi a gida sai dai a tare da shi yana wani aiki sannan a ce ya bi ci abinci amma mu fa saboda ma da lokaci ba mu sa abin da zamu yi da shi ba sai ka tare mutane wai suna zaune wai suna jiran a kira sallah kawai fira suke a kira sallah a yi azhar su canza inuwa su koma su jira la'asar a gama la'asar su canza inuwa su jira magariba kafin na an gama abinci kowa ya je ya ci ya dawo haka za su ci gaba da wannan fira har sha ɗaya na dare sannan su koma gida su kwanta in gari ya waye kuma su ci gaba da yin irin wannan jama'a yaushe irin waɗannan mutane za su samu ci gaba a rayuwar duniya balantana a harka addini yaushe a yayin da kowa a duniyar nan tsaye yake jama'a ba ku ganin yan china din da ya suka fi mutane ci gaba yan china din nan tun daga makarantun firamare suke engaging ƴaƴansu a matsayin yin tunanin kere-kere ba a koya musu karatu yadda ake dinnan na al'ada ana koya musu tada baki da haɗa sunaye da gaisuwa ba shi suke koya musu ba waɗanda suka je suka gani aka ce sai ga an zubawa da yara kawai robobi irin waɗannan building blocks kowa ya haɗa abin da kwakwalon shi ta bashi ana nan ana lura da su da zarar an ga wani yana da basira haɗa abubuwa masu ban sha'awa sai a zare shi a canza mishi aji da haka suke kikiro abubuwan daga shi nan kullun sai siya muke muna murna mun sai abubuwan China tun ana ganin ba su iya ba dole da karfin tsiya an da sun iya yanzu har America ana siyan kayan China har America da tafi kowa gaba da su to a tsabi'an mutane da mata da yara da maza marasa aikin yi inji ibn Taymiyyah suna da san wasanni suna da san taba kalashi thumma man kanat lahu khibratun bisira yace wanda kuma duk ya karanta tarihin sirar musulunci alima yaqinan ya sani a yaqinance annal muslimina ala ahdi sallallahu alaihi wasallama cewa musulmai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma kanu yushrikunahum fi shay'in min amrihim musulmai ba sa tarayya da kafirai a cikin wani abu na al'amarin kafirai wala yughayyiruna lahum adatan fi ayadil kafirina kuma musulmai ba sa canza al'adarsu ranar bikin kafirai ba sa fasa abin da suke ranar kirsimeti ko ranar new year ko ranar waye musulmai ba sa fasa nasu programs din ba a ganin musulmai sai to ba za mu fita ba ko bari mu mu huta tunda dai ranar hutu ne za su ci gaba da normal abin da suka saba yi yau da kullum bal zalika al-yawm inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa sa'irul muslimina yawmin min al-ayyami la yukhassunahu bi shay'in aslan a gun musulmai tun da kan manzan Allah da sauran musulmai wannan rana da kafirai suke biki musulmai ba sa keɓance ta da komai illa ma qad ikhtalafa fihi min mukhalafatihim fihi ka sawmihi kai sai ma abin da aka yi sabani game da shin a yi azumi ranar da suke biki dan ya zama an ƙara saba musu gaba ɗaya dan ranar bikin mu ba a azumi bikin musulunci ba a azumi turan da suke biki shin za mu yi kamar ba mu sani ba ko ko ƙarin rashin dacewa da su sai mu yi ma'azimi wannan akwai sabani zai magana akan shi alama sayati insha Allah ta'ala kamar da za a bayyana haka nan gaban Allah yasu falaula annal muslimina kana dinuhum allazi naqaluhu annabihim in ba dan musulmai addinin da suka dauko daga manzon su mana amin zalika addinin ya hana haka ba wa kaffa anhu addinin ya tare haka ba lawajaba an yujada min ba'dihim fi'lu ba'a da zalika da sai an samu wani daga cikin musulmai an ruwaito yana aikata wannan abu kamar yadda musulmai suke yanzu saboda yanzu musulmai ba sa bin irin addinin da aka ciro daga manzonsu li'anna al-muqtadi ila zalika qa'imun saboda abin da ke jan ran mutane zuwa ga yin bukukuwan yana nan shine wancan abun san ci da sha da gayu da wasa da ainihin hutu kamata dillu alaihi at-tabi'a kamar yadda ɗabi'ar mutane take nunawa wal'ada da kuma al'adun inda suke raye falaulal mani'u shar'iyyu ba dan hani na shari'a ba mai ƙarfi lauji da muqtadahu da sai an samu abin da zai ja mutane zuwa ga yin bikin kafirai thumma ala hadha jara amalil muslimina ala ahdil khulafa'ir rashidina to yadda kaji musulmai sun rayu dinnan a zamanin manzo Allah haka kuma suka rayu a zamanin halifofi ghayatu ma yakunu yujadu min ba'din nasi zahabun ilaihim yawmul eid litanazzuhi karkarin abin da za a iya samu shine a samu wasu musulmai ranar bikin kafirai sun fita sun je inda kafirai suke biki dan ganewa idan su kawai bin nazari ila eidihim dan su kalla wa nahu zalika da kwatan kwacin wannan irin wannan din mako fanaha umar radiyallahu anhu wa ghayru min sahabati an zalika sai umar da sauran sahabbai suka hana wannan da an samu musulmai ɗaiɗaiwa suna zuwa kallo sai Umar ya hana kama sanadkurhu kamar da zamu ambata fa kaifa law kana ba'dun nasi yaf'alu ma yaf'alu lahu to me kake tsammani inda musulmai suna aikata abin da kafirai suke aikatawa aw ma huwa bi sababi aidihim ko kuma suna aikata wani abin da dan idin kafirai ake yi bal lama zahara lamma zahara min ba'dil muslimin iktisasu yawm aidihim bi sawmin yayin da aka wayi gari azumi ya bayyana daga wasu musulmai ana yawan yin azumi ranar bikin kafirai mukhalafatan lahum dan saba musu nahahul fuqaha sai malamai suka ce a daina yi dan shi ma ya zama ya zama biki shi ma yanzu aw kaseerun minhum ko kuma da dama daga cikin malaman fiqh suka hana an zalika daga barin wannan li ajli ma fihi min ta'zimi ma li idihim dan hakan ya zama kamar girmama bikin su afala yastadillu bi hadha ala anna al muslimina تلقوا النبيهم صلى الله عليه وسلم المنع عن مشاركتهم في اعيادهم yanzu wannan bai isa hujja akan cewa lalle musulmai suna da hujja daga manzansu akan hani game da biyewa kafirai abubuwansu ba haza ba'da ta'ammuli bayyinin jiddan yace wannan in ka tsaya ka lura zai fito fili cewa dabi'ar annabi da sahabbai da halifofi ta hukunta cewa sam ba sa sassauci game da bin kafirai akan bikin su ba sa koyi da su suna ci gaba da rayuwarsu normal ranar bikin kafirai har ma aka samu saɓani shin ayi azumi ko ba ayi ba da aka zo wasu suna yin azumin azumin ya zama ya zama kamar al'ada duk ranar bikin kafirai ana yi sai wasu malamai suka ce to azumin nan shi ma saboda sadda zari'a kar ma ayi saboda zama kamar yanzu muna yin wani abu fi muqabil nasu to jama'a bari mu wani tsokaci anan akwai wata magana da mala albani ya faɗa Allah ya gafarta mishi da wannan hujja ya faɗi ta shine musulmi ahlus sunna su mai da shi biki su ma a gurinsu cewa duk shekara sai sun yi maulidi raddi ya ce wani ma maulidi ne shine irin wannan tunda an riga an gama karatu akan maulidi kowa ya san ba kyau da mai da marayi kowa ya san matsayin shi ko me yasa kullum yan ɗariƙa na maulidi yan izala kuma na raddin maulidi sai ma da ce shi ma maulidi ne shine irin wannan kamar yanzu a ce to kiristoci suna yin biki yau mu kuma ba ma yi gaba ɗaya sai mu ce bari mu dinga yin azumi har sai azumin ya zama wani abu shahararre a tsakankaninmu to shi ma ya zama taya su buki don ya zama mun zama muna da wani al'ada ta musamman da muke yi ran da suke yin nasu abin da ake so shine ya zama a wayi gari ba mu ma san suna yi ba ba kamata na wai yau kaza ga watan kaza ba ne ana yin biki kaza ballantana ka kai ga yi musu text ko gamuwa da su kana musu barka da sallah irin nasu ko har ka je ka buga a jarida ko ka je ka buga akan facebook ko twitter ko wane ne irin yadda mutanen mu suke yin duk wannan wautar duk wannan taya su biki ne kuma babu kyau a cikin addinin musulunci amma ka ji abin da yace addinin musuluncin irin wanda aka cirato daga annabi da sahabbai to mu kuma dama shine addinin mu shine salafiya amma addinin musulunci wanda mutane suke yi irin wannan na al'ada to hala ya bada kofa ta yin waɗannan abubuwa wallahu ta'ala alam za mu saurara a nan sau lokaci da ya ƙuri rab eh ƙware kuwa irin abin da nasfar suke yi shi ne bid'a ta ainihin taƙabuliya kenan shi ne tunda kirista suna yin abu kaza rana kaza kuma mun lura suna kwashe mana al'ummanmu saboda wannan abin sai mu ƙirƙiro wani abu irin nasu mu dinga yi ran da suke yi muna kwaikwayonsu bambancin kawai su suna yin waƙar kirista wannan kuma suna yin waka da Qur'ani shine kawai bambanci amma babu shakka wannan tsabaragen maguzanci ne shi ma to zaka ga kuma baya ga su akwai mutane da dama da suke waɗannan abubuwa musamman dai zai ta mana dandana akan bukukuwa jama'a kuma zai buga mana misalai zaka ga misalan har yanzu akwai su da ƙare-ƙare a duk sa'ad da kuka ce bari ku koyi kafirai ku yi irin abin da suke yi ba za ku ankara ba sai ya zama kuna kawo wasu abu daban wanda ma ba sa yi da ko kun lura jama'a yanzu bukukuwan aure da bukukuwan janaza da ake yi da bukukuwa da ake yi na tarurruka ire-iren waɗannan kamar suna da makamantansu yanzu abinda musulmai suke yi a cikinsu ya gaza barna fiye da na kafirai domin su kafirai suna yi ne a matsayinsu na su kafirai mu kuma musulmai ne sai a dinga ɗauko abubuwa muƙaddasat abubuwa masu mutunci da daraja a cikin addini ana dannasa su ana wulaƙantar da su don yin biki shine an zo za a yi wani taro mai suna Mother's Day ko Father's Day ko waye taron maguzanci sai a kira wani musulmi da aka gashi da siffa addini sai a ce zo bude taro da addu'a sai zo kanta alqur'ani fa a wajen ko ya ja wani hadisi sai a zo souvenir abinda ake rabawa na mutuwa ko na suna ko makamancin su sai a doki alqur'ani sai a rubutu a jikin shi wani anwane anwane anwane suna muku suna suna suna jin daɗi ka zo bikin su ko suna maka godiya ta yasa alhini da kai na mutuwar kakansu sai a rubuta a jikin alkurani ko a jikin hisnul muslim ba ka ake ba kaga shine mene islamization of shirk kenan wannan musulunta da kafirci ne wannan ko kuma kafirtar da musulunci ɗayan biyu ne da dole sai a yi tararraba su har a ba wa waɗanda ba su san mutuncin abun ba wanda za su wulaƙanta shi ko a je ana raba kasusuwa na katin alkur'ani duk an musu wannan rubuce-rubucen da hoton wasu tsinannu ko wasu fitsararru duk wannan jama'a su kafiran ba sa raba littafansu na addininsu a wurin su sun je wannan bikin ba sa raba bible a wajen me suke rabawa abinci din da abin sha da kuma sauran abin da za ta bar shi gida robobi ko hankici ko biro ko litafai mu kuma an wuce nan har da qur'anai ake shiga da su kaga tsokana ce ga Allah wannan jama'a ku kun fahimci wannan jama'a da kyau kuma su waye suke yin waɗannan wai ustazai ko ƴan izala ko ahlus sunna wai dan su sa nasu bikin wani yanayi da ya dan bada wani siga na cewa yana ustazai ne ne ko araba hankici kawai to sai a ce bari araba hisnul muslim wai kowa ya je dinga addu'a ne kun araba birka sai a ce to a bari araba wani qur'ani mai mai yasin da da suratul takwir da wane ne ko kun san shi kanshi irin wannan qur'anin malamai sai magana akan shi qur'ani haka ayi dauki daidai a ba sauran ayoyi malamai sai magana akan irin wannan kanshi irin wannan qur'ani za a ce ayatul kursiyu da wata da sura kaza da a dauki dai wasu surori da wani kawai ya zaba sai a ce wai gashi wani qur'ani har wannan malamai sa da magana akan shi shi sa al'amarin jama'a ya wuce yadda kowa yake tsammani wannan littafi jama'a tsimagiyar kan hanya ce fadi yaro ne fadi babba kuma ku duwa fa waɗannan karatukan shekaru sama da 700 fa ibn timiya yusu a lokacin da mu a yanzu mai tunanin wancan lokacin zamanin salaf ne muke gani ashe su ma zamanin khalaf ne to ina kuma ga yanzu da al'amura suka ƙara lalacewa dubu bisa dubu ya kenan a ta yadda ma abubuwa sun cakuɗe har ba iya bambance menene daidai menene wanda ba daidai ba in ba mutum yana da alaka da addini irin wannan alaka ta karanta littafin magabata ba yanzu wannan abubuwan da muke karantawa anan galibi mu ne yan tsiraru muke iya wato kwantenin ɗinsu muke kwakwalwa muke iya ɗaukar su amma fiye mutane ga magarin musulmai in sun jona za su ce kai wannan tsaurin ka addini ne kawai wannan tsanani ne kawai a gurinsu tsanani ne alhalin kuma wannan shine tsantsar addinin musulunci me yasa suke ganin shi tsanani saboda an yi nisa da zamanin shi an yi nisa da karantarwar shi ba a san irin mutanen da suke yin shi ba Allah ya tsare mu sai mu saurara anan insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum warahmatullahi